بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu a cikin darasin mana littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah ta'ala a darasin da ya gabata mun tsaya ne a gaba ta 36 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi da gaba ta 37 a cikin abubuwan da malam ke kawo mana waɗanda suke nusarwa da jan hankali wajen kiyaye gaba mafi hadari a jikin mutum ita ce harshe za mu tashi hibzul lisani an talabil madadi min ghairillah kiyaye harshe daga neman dadi ko karuwa daga wajen wani Allah abin da ake nufi da almadad shine neman karuwa ko ta arziki ko ta yaya ko ta mulki ko karuwa duk wani abin alkhairi dan adam ke fata a rayuwarsa to neman karuwar wannan abin ana neman sa ne kadai a wajen Allah subhanahu wata'ala neman sa a wajen wani Allah wannan ketare iyaka ne jingina wa Allah madaukakin sarki kishiyoyi ne a cikin ayyukansa to wannan mala yace dole ne mutum ya kiyaye harshen sa wajen wannan mala ce minan nasi daga cikin mutane may yatlubu al-madad min ghairi Allah ta'ala zaka samu wanda yake neman dadin wani abu na alkhairi a wajen wani Allah maɗaukakin sarki fa ya ƙulu matsalan za ka ji misali yana cewa madada almadadu ya badawi au ya da suƙi au ya ƙul madid ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam za ka ji yana cewa madid ya badawi ka daɗe ni ka ƙare ni ya badawi au ya da suƙi ko ya da suƙi au ya ƙulu ko ka ji yana cewa madid ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya manzan Allah ka daɗe ni ma'ana ya daɗe shi ko da arziki ko da ‘ya'ya ko da mulki ko da ci gaba a rayuwa ko da wani abu na alkhairi da yake fata wanda wannan kuwa ba a ambatar kowa ba a neman sa a wajen kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala shi badawi da da suki duk wasu shehunnai ne da sufayi suke girmama su suke mutunta su girmamawa kuma sai ta fita daga ka'ida har ta kai ana a kiransu irin kiran da ba a yi wa kowa shi sai Allah maɗaukakin sarki malai cewa haza khata'un fahishu wannan kuskure ne laifi ne mummuna li'anna talabal madad domin neman karuwa min ghairi lahi daga wajen wani Allah shirkun shirka ce babba da take fitar da mutum daga musulunci fal madadu shi neman karuwar wani abu na alkhairi la yutlabu min ahadin ba a neman sa a wajen wani mahma alat martabatuhu inda Allah duk ko yadda martabarsa take madaukakiya a wajen Allah madaukakin sarki walau kana malakan muqarraba ko da ya kasance mala'ika ne makusanci ga Allah madaukakin sarki misali kamar mala'ika jibrilu aw nabiyyan mursalan ko manzo ne ko annabi wanda Allah madaukakin sarki ya aiko kamar manzon Allah annabin mu kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko da mala'ika jibril baya halatta ka nemi wani ƙari na arziki ko na dukiya ko na ‘ya'ya ko wani abu daga gare shi domin ba aikinsa ba ne aiki ne shi ma na mahaliccinsa Allah subhanahu wata'ala haka nan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da girman martabarsa da girman darajarsa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya keɓance shi da keɓance keɓance wanda ba a keɓance kowa da shi ba tare da haka wannan martaban na neman wani abu na karuwar arziki ko ‘ya'ya ko wani abu ba fanninsa ba ne ba haƙƙinsa ba ne haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai saboda haka ba za ka roƙa a wajensa ba mala ya ce aw rajulan salihan ko ya kasance wanda za a nema a wajensa wani mutum ne nagartacce fallahu subhanahu wa ta'ala lallai Allah maɗaukakin sarki wahadahu shi shi kaɗai allazi yumaddu allazi ibad shine wanda yake da dar yake Allah madaukakin sarki in ya so sai ya karu wani da ilimi wa yumiddu za wa zaka bil quwa wani Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ya kare shi da karfi na jiki ko karfi na kwakwalwa wa hadha bil mal wani kuma sai Allah madaukakin sarki ya kare shi da dukiya wa hadha bil jahi wani kuma sai Allah madaukakin sarki ya kare shi da wani matsayi da da makami yadda kowa yana ganin martabarsa da girman sa wannan duk almadadi ne daga Allah subhanahu wata'ala da yake ba wanda ya ga dama wanda kuma khususiyarsa ce babu wani da yake irin wannan aiki da Allah subhanahu wata'ala Allah ce wa hakaza to haka al'amarin yake gaba daya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik mala ya ce kullan Allah madaukakin sarki ya ce kullan dukkanin mutane da dukkan kowa da kowa Allah ya ce numiddu ha'ula'i mu muke daɗarsu mu muke ƙararsu ha'ula'i waɗannan wa ha'ula'i da ma waɗancan dukkaninsa duk wani abu da za su samu to wannan ƙaruwa ce daɗi ne daga Allah maɗaukakin sarki da yake ba su min ata'i rabbika daga kyauta daga baye-baye na Allah maɗaukakin sarki da yake yi abu na 38 hibdul lisani an istighafati bi ghairi shine kiyaye harshe daga neman agaji daga wani Allah maɗaukakin sarki alistighafatu neman agaji abin da yake nufi shine neman taimako lokacin da mutum yake cikin musiba idan mutum ya fada cikin musiba neman taimakon da zai a lokacin a larabci ana ce masa alistighafatu to don lokacin da mutum ya fada cikin bala'i to babu yadda za a yi nemi taimako a irin taimakon da babu wanda zai iya masa shi sai Allah madaukakin sarki a lokacin taimako kala biyu ne akwai taimakon da wani zai iya maka misali mutum yana cikin ruwa ya fada bai iya ruwa ba ya ga wani wanda ya iya ruwa kusa da shi ya iwu ya ce ce nuwa ne wannan neman agaji ne ya halatta ba matsala mutum gobara ta kama a gidansa ya ga mutane ya kwalla iwu ya ce a zo a taimake shi da ruwa a kashe wutar wannan ya halatta amma lokacin da mutum yake cikin ruwan nan sai ya kira wani matacce wanda ya riga mutu yana cikin kabari saboda saboda bawan Allah ne nagartacce ne waliyi salihi ne sai ya kira shi ya ce ya taimake shi to wannan shine al-istighatha al-muharrama irin istigasar da shari'a ta haramta wanda kuma tana kai mutum zuwa ga shirka babba da take fitar mutum daga musulunci malai ce dole ne kowanne ɗaya daga cikin mai kiyaye harshen sa daga wannan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace if tastaghifuna rabbakum ku tuna lokacin da kuka nemi agajin ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ku tuna lokacin da ake yakin badar yaki ya kai yaki ba ku da yawa Allah madaukakin sarki ya agaza muku da runduna ta mala'iku ya agaza muku da taimakon ku wanda yakin daga ƙarshe ya juye nasara ta dawo kanku wannan agaji ne daga Allah madaukakin sarki lokacin da hakan ta tashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nemi agajin Allah ne subhanahu wataala bai nemi agajin kowa ba malai ce falisti gafatu shi neman agaji la takunu illa biman yamlikul ighafa ba ta kasancewa sai ga wanda yake mallakar agajin a lokacin da ake neman agajin shine Allah madaukakin sarki wala yamlikuha illa Allah subhanahu wataala malai ce babu ko wanda ke mallakar shi agajin sai Allah madaukakin sarki malam wahid yace khulasatul qawl fi hibdil lisan tantararren zance a takaicen takaicewa takaice zancen gaba daya game da kiyaye harshe bayan ya kawo waɗannan abubuwa guda 38 sai ce to idan kana so ka fahimci takaitaccen zance game da kiyaye harshe gashi kamar haka yace Allah ta takallama illa li maslahatin diniyati da farko bai kamata in dai ka bude baki zaka magana ba kai magana sai akan abin da yake maslaha ce ta addinin ka na musulunci wani abu ne da zai kawo zai kawo gyara a cikin addinin ka ko zai kawo ci gaba wa addinin ka ko zai kawo zai kawar da wani abu da yake na matsala a cikin addinin ka malai ce au duniyawiya ko kuma matsala ce da take za ta amfane ka a duniyarka abu ne da zai ja maka wani amfani a duniyarka wala tu bi sa'ati umrika fil lagwi malai ce kada ka bata lokutan rayuwarka fil lagwi a cikin abin da yake na lagaw shine wasa da wargi wallahu da kuma wasa wal batil da abin da yake na shirme fa innal umara saboda ita rayuwa ghalin saminu tana da matukar tsada tana da matukar falala abu ne da yake mai abu ne da yake mai tsada walaqad fassaltu ba'd ash-shay'i fi hibd al-lisan malai sai nayi kokari na kawo bayani daki-daki dalla-dalla a cikin abin da ke da alaƙa da kiyaye harshe wa zalika li'annahu a'zamu shabaki shaitan saboda nayi haka ne saboda shi harshe na ɗaya daga cikin mafi girman koma da shaidani yake amfani da ita fi tilasil insan wajen cafke wajen kama dan adam a cikin wannan kuma tasa ya halakar da shi wannan malai ce hakan zai ƙara fitowa fili idan muka kalla idan muka kalli hadisin da ya tabbata daga sahabi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda kale yace su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nas bil janna an tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna فقال سي النبي tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace taqwallahi wa husnul khulqi shine kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki da kuma kyawawan dabi'u wasu ila an aksari ma yudkhilu an-nasa nara aka tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan abu ne yafi yawan shigar da mutane wuta faqala sai annabi yace al-ajwafani sune wasu ramummuka wasu kofofi guda biyu alfamu wal farju kofa ta farko shine baki kofa ta biyu shine farji annabi ya ce to babu abubuwan da suka fi jefa mutane cikin wuta kamar waɗannan abubuwa saboda abubuwa ne da mutane suke zakke musu suke sakaci da su ƙarshe kuma su tsinci kansu dumu-dumu a cikin laifin da kubuta daga cikin su abu ne mai wahala wannan hadisi imamu turmizi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne ingantacce wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa inna aksara khataya ibn adama fi lisanihi haqiqa mafi yawancin laifuffuka da dan adam yake aikatawa fi lisanihi suna faruwa ne game da abin da harshen sa yake aikatawa saboda harshe shine mafi saukin gaba a jikin ɗan adam da mutum yake sarrafa ta ko da yaushe ba tare da ya gaji ba da mutum zai ta magana ya daɗe yana magana ba tare da ya gaji ba ba kamar hannu ba ko kafa ko sauran gabbai da idan aka motsa su nan da nan mutum zai gaji to shi sai yana ɗaya daga cikin abin da yake yawan jawo mutum ya yi laifi ya afka cikin zunubi wannan hadisi imam tabara ne fitar da shi da ibn abi duniya da imam al-baihaqi malam hafizul iraqi ya hassana hadisin yace isnadin sa hasan ne malai ce walidalika yaqulu ammar ibn zaid shi sa malam ammar dan zaid yace idza asha idza asbaha ibn adam idan dan adam ya wayi gari fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan hakika dukkanin gaban jikinsa suna dukawa su rissana wa harshe taqulu wannan gaban za su ce da harshe ittaqillaha fina ka kiyaye dokokin Allah game da mu a cikin sha'aninmu fa inna ma nahnu bika hakika mu yanzu muna karkashin ka ne fa in istaqamta istaqamna idan ka daidaita ka tsaya kai abin kirki mu ma za mu daidaita gaba daya wa in wajadta wajajna idan kuma ka karkace ka bauɗe to mu ma duk za mu bauɗe gaba daya wannan hadisi ne na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Imam Tirmidhi ya fitar da shi marfu'i amma hadisin ya kasance mawqufi wasu daga cikin malamai suka ce shine abin da yafi inganci kamar yadda malam ya faɗa walaqad jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadha kullahu hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara duk waɗannan abubuwan da muka ambata na kiyaye harshe da kokarin yi masa da baibai duka annabi ya tattara shi a cikin faɗin sa fi kauli a cikin faɗin sa yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan ko ya faɗi alkhairi aw liyasmut ko kuma ya ja bakin sa ya shiru wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa jama'ahu Allah azza wa jalla fi qawli hakanan Allah madaukakin sarki ya tattare abin da ke da alaka da kiyaye harshe shi ma a faɗin sa yace wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan ka ga yawa bayina ya rasulullah yaqulu allati su faɗa abin da yake hiya ahsan shine mafi kyau duk abin da yake mafi kyau shi mutum zai faɗa inna shaitana yanzu bainahum saboda shaitan yana kokarin bata tsakanin su Allahumma inna nas'aluka al-mantiq al-hasan mala ya ubangiji muna roƙanka farrici da zance wanda yake kyakkyawa wa na'udhu bika min mantaqi su'i muna neman tsarinka da dukkanin farci da yake mummuna alhisnu thamin ashara katanga ta goma sha takwas daga cikin katangu da malam ke kamar wanda za su tsare mu daga shaidani ita ce hibzul batsal kiyaye ciki kiyaye ciki daga zuba masa abin da yake na haramu abu na farko malam ce hibzul batsani an akali riba dole ne mutum ya kiyaye cikinsa daga cin riba an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa alu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ma hunna ga Allah madaukakin sarki was-sihr da sihiri ko tsafi ko duba wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta kashewa ba tare da wani haƙi ba wa aklu riba da cin riba wa aklu ma wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya والتولي يوم الزحف da juyawa mutum ya gudu lokacin da ake cikin yaƙi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati da yin kazafi da jifa da mummunan magana ga matar da take ko matan da suke al muhsanatu katangaggu al ghafilatu rabkananu game da zina da alfasha al mu'minatu wanda suke mu'minai wannan hadisi hadisi ne da yake ingantacce muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullah dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu Allah Allah madaukakin sarki ya tsine wa mai cin riba da wanda yake bada ribar wanda yake bada riba a ci shi ma Allah madaukakin sarki ya la'ance shi wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi haka na al'imam abu dawuda da imam turmizi da ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi an jabir radiyallahu anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akilar riba wa mu'kilahu wa katib wa katibahu wa shahidaihi an karbo hadisi daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda yace la'ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ya la'anci akilar riba mai cin riba wa mukilahu da wanda yake ba da riba a ci wa katibahu da wanda ya rubutu wajen mu'amala ko hada-hadar ribar wa shahidaihi da mutum biyu da suke tsawa su ba da shaida wajen mu'amalar riba dukkanin su mutanen nan guda hudu Allah madaukakin sarki ya la'ance su wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi ne ingantacce وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma zahara fi qaumi zina war riba illa ahallu bi anfusihim azabullahi azabullahi ta'ala illa ahallu fi anfusihim azabullahi mal abdullahi dan mas'ud yake cewa zina da riba ba za su taɓa bayyana a cikin mutane ba illa a hallu face sai sun halatto wa kansu sun jawo wa kansu da kansu da kansu azabar lahi azabar Allah maɗaukakin sarki a cikinsu abubuwan da suka faru na annoba da tsadar rayuwa da abubuwa makamantan haka waɗanda mutane ba sa so galibi akwai irin waɗannan abubuwan suna jawo su yaɗuwar riba da yadda da ita da ci gaba da mu'amala da ita da kowa baya inkarinta mutane kamar sun juyar da ita ma sun mai da ita halal da kuma yaduwar zina zina ta zama to abu ne da yake ake yin sa a fili babu wani wanda yake gani ba daidai bane to da irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke jawo mutane fushin Allah madaukakin sarki abubuwa kuma na azaba da kamu na Allah madaukakin sarki yakan zakkewa mutane rawahu abu ya ala bi isnadin jayyid qalahu al-munziri wannan hadisi imamu abu ya ala ya fitar da shi ya ce da isnadi wanda yake mai kyau kamar yadda imam al-hafiz al-munziri ya faɗa cikin littafinsa at-targhib wa tarhib warawa al-imam ahmad warawa al-imam ahmad bi isnadin jayyid imam ahmad dan hanbal ya rawaito hadisi da isnadi wanda yake mai kyau an ka'ab al-ahbar daga ka'ab al-ahbar qala yace la an azni 33 zaniya yace da nayi zina sau 33 ahabbu ilayya shi ya fi soyuwa a gare ni min amin an akilar dirhami riban da na ci dirhami guda ɗaya da yake na riba ya alamullahu anni akaltuhu hina akaltuhu riban Allah maɗaukakin sarki ya sani lokacin da nake cin wannan dirhamin guda ɗaya Allah ya san cewa wannan dirhami na riba ne ya ce to hakan ya fi masa kyau ya fi masa soyuwa sama da ya zina sau talatin da uku saboda munin zina a saboda munin riba a wajen magabata wannan asar na ka'abul ahbar a mawqufi ne imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi kamar da muka ambata da isnadi wanda yake ya tsaya zuwa ga shi ka'abul ahbar din وأن سمرة بن جندب بن جندب رضي الله عنه أنكر ودك سمرة أن جندب ألا كان مسير دا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سأرة تبتا أغري شاكا سنتي يكفر أن يقول لأصحابه ينا يوم فتاك سابنسا هل رأى أحد منكم من رؤيا shin cikin ku akwai wanda ya mafarki akwai wanda ya gwana abu a cikin mafarki a fassara masa a gaya masa ma'anar mafarkinsa فيقص عليه ما شاء الله أن يقص سي النبي يباس الأباري وأنه قال لنا ذات غدات وتسافيا قوت أسباء النبي إرادة أمن تسأر ثبت أغريشي سيدمو إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعصاني أي وأن دران labarin mafarkin nawa ne ba na ku ba ni zan ba ku labarin mafarkin da ne annabi ya ce wasu masu zuwa ne suka zo min su su biyu suka tashe ni daga baccin da nake yi وإنهما قالا لي سوبين سكتي دني انطلق تاشم تفي تاشم تفي وإني انطلقت معهما النبي تنتاش نتفتار دسو وإنا أتينا على رجل مضجع النبي تسيمك زوجا ونمتن ونديك أكشن جدا أكونتي وإذا آخر قائم عليه بصخرتي ga wani mutum kuma a tsaye a kansa da katan dutse a tsaye a kansa a hannun ya rike wa idha huwa ya hawi bi sakharati li ra'sihi kawai sai wanda yake tsayan yayi yunkuri da wannan dutsen akan wannan wanda yake kwancan fa yaslagu ra'sahu kawai ya buga masa wannan dutsen ya ya kwarkwatsa kansa shine as-salag ya rakwarkwatsa kansa gaba daya fayad fayadhaduhu al-hajaru sai dutsen ya gangara ya tafi can fa ya akhudhu ya bi dutsen ya je ya kamo shi fala yarju ilaihi bai dawo zuwa ga inda mutumin da ya fasa wa kai yake kwance ba hatta yusbiha ra'sahu kama kana sai ga kan nasa ya koma yadda yake wannan ciwon da ya ji masa wannan dagargama za masa kan da yi kan ya koma yadda yake Allah madaukakin sarki ya ƙara hada shi annabi ya ce ina ganin haka thumma yaudu alaihi sannan ya ƙara koma zuwa gare shi fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marata al-ula ya ƙara aikata masa irin abin da ya aikata masa a karan farko ma'ana ya ƙara daga dutsen ya ƙara rotsa masa a kai kansa ya kwankwatse ya gangara ya ƙara bin dutsen ya ɗauko haka zai taimasa ƙala ya ce ƙuntu lahu masu annabi ya ce da waɗannan mutane guda biyu da suka ce su tafi tare subhanallah ma haza annabi ya ce tsarki tabbata ga Allah wannan fa me ke faruwa qala li sai su biyun suka ce da ni in tsalik in tsalik matafi matafi lokacin amsa bai ba fa ataina ala rajulin mustalqin ala qafahu sai muka ƙara zuwa wajen wani mutumi wanda yake yayi rigingine ya kwanta akan ƙeyarsa wa idza akhara qa'imun alaihi bi kallubi min hadidin ga wani mutum kuma a kansa da da majajjawa ta ƙarfe wa idza huwa ya'ti ahadu shiqqai wajihi fayusharshiru shidiq fayusharshiru shidiqahu ila qafahu sai je gefen ɗaya daga cikin fuskarsa sai ya kama bakinsa sai ya tsaga shine fayushar shiru da wannan majajjawar sai ya kama sai ya fincika sai ya ja ya tsaga sai ya kawo naman bakinsa har zuwa ƙiyarsa sai ya jire shi wa man khirahu hakanan sai ya jawo hancinsa kuma shi ma ya jawo shi ila kafahu sai ya kawo shi ƙiyarsa wa ainihu hakanan sai ƙara sa wannan majajawar ya caka ta a cikin idansa ita ma ya jawo ta ila qafahu sai ya kawo ƙiyarsa shi ma haka zai taimasa haka zai taimasa har Allah madaukakin sarki ta shi masa kuma ya tahawwala ila aljanib al-akhar sannan sai ya juyar da shi zuwa ɗaya janibin ɗaya bangaren da shi bai taba shi ba tunda yanzu ya fara bangare ɗaya ne baki na bangare guda ɗaya hanci na bangare guda ɗaya ido na bangare guda ɗaya to bangaren da ba a samu ba sai ya ƙara juyar da shi can fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil janib al-akhar sai ya aikata masa irin abin da ya aikata da ɗaya bangaren a karo na biyu qala fama yafrugu min zalika al-janib hatta yasihha zalika al-janib kama kana ba zai gama da janibin na biyu ba har sai janibin na farko da aka lalata ya dawo yadda yake bakin ya dawo yadda yake hancin ya dawo yadda yake idan ya dawo yadda yake a lokacin kuma yana can yana yi wa ɗaya ɓangaren lokacin da ya gama ɗan ɓangaren kuma nan ya dawo daidai sai ya ƙara kuma ɗan ɓangaren nan ma kuma ya ƙara tsagawa ya ƙara farkawa yace thumma yaudu alayhi fa yaf'alu mithla ma fa'ala fi marrati al-ula sannan sai ya ƙara kuma wa kansa ya aikata masa irin abin da ya kamata masa a karan farko qala qultu subhanallah ma hadha annabi yace tsarki tabbata ga Allah wannan me kenan qala li sai waɗannan mala'iku ko waɗannan mutane suka ce da ni in tsalik in tsalik mu tafi mu tafi lokacin a da amsa bi ba fan tsalakna sai muka ci gaba da tafiya fa ta na ala mithlat tannuri sai muka zo wani waje wanda akwai wani abu mai kwatankwacin a tanderu aka ce tanderu shine abin da ake gasa gurasa da shi kala wa ahsibu annahu kana yaqulu yace ina tsammani marwacin hadisi yace ina tsammani wanda ya bashi labarin ya ce fa idza fihi laghatun aswatu yace a cikin wannan tanderu kawai sai ya ji ihu da hayaniya da sauti yana ta fitowa alamun mutane suna shan wahala a ciki kala yace fattala ana fihi sai muka leka muka yi tsinkaye a cikin wannan tanderu fa'iza fihi jazahum ya atihim lahabun min asfali minhum sai ga harshen wuta yana taso musu ta ƙasansu yana tasowa yana balbale su fa'iza a tamu zalikan lahabu duk lokacin da wannan harshen wuta ya zo inda suke baubau ko kuma baubawa sai su ƙara ihu su ƙara raki sakamakon wannan ƙuna da suke sha ta wuta ƙala ƙultu lahum annabi ce sai na ce da su man ha'ula'i waɗannan kuma su wane ne qala li sai suka ƙara cewa da ni in taliq in taliq mutafi mutafi qala annabi ce fan talaqna fa ataina ala naharin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithla ad-dam yace sai muka zo wajen wani kogi ko tafki ce ina tsammani marwacin hadisin yace min kogin kalarsa kamar jini ne jajawur wa idha fi an-nahri rajulun sabihun yasbahu kawai sai ga wani mutum a cikin wannan kogi yana iyo yana ninkaya وإذا على شط على شط النحر رجل قد جمع عنده قد جمع عنده حجارة كبيرة yace a daidai bakin gabar kogin kuma ga wani mutum nan ya tara duwatsu masu yawa a gabansa wa idza zalika sabihu yasbahu ma yasbahu duk lokacin da wannan mai iyo yayi iyo iya yadda zai yi thumma ya'ti zalika alladhi qad jama'a indahu alhijara sai ya taho ya zo wajen wannan wanda ya tara duwatsu da yawa fa yaghfuru lahu fahu sai ya buɗe masa ya wangame masa bakinsa fayalƙimahu hajaran shi kuma sai ya ɗauki ɗaya daga cikin duwatsun nan sai ya danna ya buga masa a cikin bakin da ya buɗe fayan tsaliku ya subihu sai ya koma cikin ruwan nan ya ci gaba da iyo sun mai yarju ilaihi kullama raza ilaihi fagharafahu sai ya ƙara dawa zuwa ga wanda yake gefen kogin nan duk lokacin da ya zo zuwa gare shi sai ya ƙara buɗe bakinsa shi kuma فألقمه حجرا سي قرا دوكر دوتسي سي قرا دناوا باكينسا قال قلت لهما سي النبي تي سي نا قرتوا da su ma hadha wannan fa wannan me kenan ma hadha wadannan kuma fa da waye da waye kenan me ke faruwa haka qala li sai mala'iku su ce da ni qala li sai mala'iku su ce da ni in talik in talik mutafi mutafi qala yace fan talaqna sai muka tafi fa ataina ala rajulin karihil mir'ati sai muka zo wajen wani mutum mai mummunan kamanni mai mummunan gani ba shi da kyan gani ka aka rahima an tara'in ya ce kamar mafi munin wani abu da ka taba gani a rayuwarka duk wani mummuna da ka taba gani to kwatanta shi da wannan mutumin munin mutumin ya fi shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ka aka rahima an tara'in rajulan mir'atin wa idza indahu narun yahushuha sai gashi shi wannan mutum mai mummunan gani a wajen wata wuta yana ta iza wannan wuta yana ta rura ta wa yas'a haulaha yana kaiwa ya komo a gefanta ya kai ya komo yana ta gyara ta baya so ta mutu qala qultu lahum sai nace da su ma hadha wannan kuma waye haka qala li sai suka ce da ni in taliq in taliq mu tafi mu tafi mun talaqna sai muka ci gaba da tafiya fa ataina ala rawdatin mu'tammatan fiha min kulli lawanin rabi' sai muka zo wajen wani dausayi mu'tamatin mai ni'ima wacce take mai ni'ima kwarai da gaske fiha min kulli raunin rabi a cikin ta akwai kowanne irin rauni na kayan itatuwa wa idza baina zaharai rawda a cikin tsakiyar ita wannan dausayi din rajulun tawilun sai ga wani mutum dogo la akadu arara asahu tulan fi sama'i annabi yace bana iya hango kansa ta sama saboda tsayinsa kansa ya kusa haɗewa da sama saboda tsayinsa bana iya hango kansa wa idha hawla ar-rajuli min akthari wildanin ra'aitum annabi yace gefen mutumin kuma kewayensa sai na ga mafiya yaran da na taba gani yara mafi yawa daga duk wasu yara da na taba gani saboda yawansu annabi yace na ga yara da yawa sun kewaye shi kala yace qultu lahu ma sai na ce da su ma haza wannan kuma waye ma haula waɗannan yaran kuma su waye qala li sai suka ce da ni in talik in talik mutafi mutafi fan talaqna sai muka tafi fanta haina ila dawhatin azimati sai muka tike zuwa ga wata bishiya mai girma ita ce dauha bishiya mai girma lam ara dauhatan qattu a azamu minha wala ahsanu minha annabi ce ban taba ganin bishiya mai girman ta ba kuma ban taba ganin bishiya mai kyanta ba qala li sai waɗannan mutane guda biyu da suke tare da ni suka ce da ni a irqi ila ila madinatin mabniyatun bilabni suka ce hau mu tafi e hau mu tafi zuwa ga wani gari da aka gina shi bi labani zahabin wa labani fiddatin da bulo na zinare da kuma bulo na azurfa da bulo na zinare da azurfa aka hada aka yi mix aka hada wannan gari da sa annabi za su hawo zuwa gare shi ta wannan bishiya fartaqaitu fiya annabi yace sai mun hau wannan kufar wannan gari fastaftahna sai muka nemi a buɗe mana fa futiha lana sai aka buɗe mana fadakhalnaha sai muka shiga cikinta fatalaqana fiha rijalun sai wasu mutane suka zo suka tare mu waɗanda suke su kamanninsu shatarun minhum khalquhum khalquhum ka ahsani ma anta ra'id wa shatarun ka aqbahi ma anta ra'id rabin jikinsu halittarsa yadda yake kamar mafi kyawun wata halitta da ka taɓa gani ɗaya rabin kuma kamar mafi munin wata halitta da ka taba gani su kala biyu ne rabin su kyakkyawa rabin su kuma mummuna kuma kowanne bangare na kyau mafi kyawun kyawu bangaren munin mafi munin muni qala lahum sai annabi ya ƙara cewa da su iz aqala qala qala lahum sai waɗannan mala'iku guda biyu da suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari suka ce da waɗannan mutane da suka zo tare su izhabu ku tafi faqa'u fi zalikan nahari ku je ku afka ku fada cikin wancan kogi suka nuna musu wani kogi kala yace wa idza naharun mu'taridun sai ga wani kogi gindayayye ma'ana mai tsayi yajri yana ta gudana ka anna ma'ahu al-mahd min al-bayad kai ka ce kogin a ruwansa a madara ce saboda tsabar fari fari kal haka yake fa zahabu sai suka tafi fa waqa'u fi suka afka a cikin wannan kogi thumma raja'u ilaina sannan bayan sun fito kuma sai suka tawo zuwa gare mu qad zahaba zalika su'u anhum duk wannan muni na ɗaya bangaren da ke tattare da su kuma ya tafi yanzu sai bangaren kyau kawai bangaren kyau yana nan bangaren muni ya tafi kuma ya zama kyau kenan yanzu sun zama bangare ɗaya kenan gaba ɗayan su masu kyau ne ya ce fasaru fi ahsani suratin sai suka kasance mafi kyawun sura ƙalali sai waɗannan mala'iku suka ce da ni hazihi jannatu adinin haza manziluka suka ce wannan ita ce aljanna ta zama kuma wannan shi ne gidanka a cikin aljanna ƙala annabi ce fasama basiri sa'adan sai idona ya ɗaga can sama ma'ana gidan da aka nuna masa yana can sama annabi ya ɗaga idansa can sama zai hangi gidansa fa'iza ƙasarun sai annabi ya hango wani gida wani katafaren gida a mitlar rababatil bai ba kamar farin hadari kamar girgije fari hadari mai kyau ƙwalali sai suka je da ni haza manziluka wannan shine gidanka na aljanna ƙala ƙuntu lahuma sai na ce da su barakallahu fi kuma Allah ya muku albarka zarani adkhuluhu to sai ku bar na shige shi ko ku kyale ni na shiga kala sai suka ce da ni amma al'ana amma yanzu fala babu dama Allah maɗaukakin sarki bai kaddara zaka shiga yanzu ba wa anta dakhiluhu amma dai zaka shige zaka zaka shige shi nan gaba kala qala qultu lahum annabi ce sai nace da su fa inni qad ra'aytu munzul laylata ajaban yace lalle tunda kuka dauko ni da daren nan wannan dare kan naga abin mamaki kala kala fa ma hadha alladhi ra'aytu to to ai sai a bani labari yanzu mai da mai da mai na gani sai a ban labari kalali sai suka ce inna sanukhbiruka ai ko yanzu mu baka labari duk abin da ka gani amma ar-rajul al-awwal amma mutum na farko allazi ataita alaihi wanda ka zo wajensa yatlaqu ra'sahu bil yuslaqu ra'suhu bil hajari wanda ake tsaga kansa ake rakwarkwatsa kansa da dutse fa innahu rajulu shine mutumin da ya akhudhu al-qur'ana yake zuwa ya koyi al-qur'ani fa yarfudahu ya watsar da al-qur'ani ya daina aiki da shi ya daina karanta shi wa yanamu anis salati al-maktuba ya kuma yin ya kuma rinka kwanciya yana bacci bai yi sallah farilla ba yana sane kwanta ya bacci kin sallah farilla ya bar su ta wuce ce to wannan shine irin azabar da za a rinka masa a barzakhu kaman yaje kuma lahira Allah madaukakin sarki ya masa azabar da tafi wannan wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi amma mutum da biyu da kazo wajen sa yusharshiru yusharsharu shidquhu wanda ake tsaga gefen bakin sa ila qafahu izuwa qiyasa wa min kharahu ake tsaga hancinsa ila qafahu izuwa qiyasa wa ainahu a tsaga idansa ila qafahu shi ma dai a kawo shi zuwa qiyasa shi kuma sha'aninsa yadda yake fa innahu rajulu shine mutumin da yaghdu min baitihi zai asbanci yayi duku duku daga gidansa fa yakzibul kadhiba ya fitar da wata ƙarya ya faɗo na labari wanda ba a yi shi ba na ƙarya tablughul afaq wani labarin nasa ya karaɗe ya kewaye duk sasanni ko ina a ji shi bayan kuma ƙarya yake wa amma rijalu wan nisa amma waɗannan mazaje da mataye da ka gani a taita alaihi al'urat waɗanda suke tsirara ɗin nan allazina hum fi mithli bina'it tanur waɗanda suke a cikin wani abu da aka gina shi kamar tanderu fa innahum zunatu wa bi ataita alaihi amma mutumin da ka zo wajen sa yasbahu yana yana iyo da ninkaya fin nahari a cikin kogi wa yulqamul hajar ana sanya masa dutse ya haɗiye shi ta dole fa innahu akilu riba wannan mai cin riba kenan wa amma ar-rajulul karihil mar'a mir'a amma wannan mutumin da ka ganshi mai munan kamanni mara kyan gani alladhi inda inda nari wanda ka ganshi a wajen wuta yana ta yahushuwa yana ta hurata wa yas'a hawlaha yana kai ya komo a gefanta fa innahu maliku khajinu jahannam wannan maliku kenan shine mai jiran gidan wuta wanda Allah madaukakin sarki cewa nada ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithuna yan wuta su dinka kiran malik malik liyaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya gama da mu gaba ɗaya mu huta wanda a gama da mu mu huta sai ce musu innakum makithuna haka za ku dawwama ba mutuwa to shine wannan mai mummunan ganin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to amma rajul tawil amma wannan dogon mutumin da ka gani allazi fi rawda wanda yake a cikin wannan dausayi fa innahu ibrahimu sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ibrahim ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa ammal wildanu allazina hawlahu amma waɗannan ƙananan yara da suke kewayensa suke gefe gefe da gefensa fa kullu mauludin sune dukkanin wani yaro da aka haifa mata alal fitrati ya kuma mutu bai kai shekarun balaga ba akan fitra akan addinin musulunci kala fa qala ba'dul muslimina sai wasu daga cikin musulmi suka ce lokacin da annabi ya zo nan ya rasulullah ya manzon Allah wa auladul mushrikina yanzu kana nufi hadda ƴaƴayen mushrikai kenan su ma da suka mutu suna kanana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa auladul mushrikina hadda su din ba wa amma alqaumul ladina kanu shatrun minhum hasan amma mutanen da ka gansu rabin jikinsu mai kyau wa shatru minhum qabihun rabin jikinsu mummuna fa innahum qaumun khalatu amalan salihan sune mutanen da suka gauraya suka cakuda aiki mai kyau wa akhara sayyi'an da kuma aiki mara kyau tajawaza Allahu anhum wanda da ƙarshe Allah madaukakin sarki kuma ya tafiye musu da wannan mummuna ya gafarta musu to wannan shine ƙarshen wannan hadisi malai ce mufradatul hadith ɗaya kun kalmomin da suke cikin hadisin al-ghadatu abinda ake nufi da al-ghadatu shine salatul fajr sallar asubahi kenan yaslagu ra'sahu abinda kalmar ya salawa ra'asa take nufi shine ya sharaku ma'ana yana tsagawa fa yadahaduhu ayyata da ayyata da haraju shine yana gungurawa yana gangara yana gangar abu kenan alkallubu abinda ake nufi da alkallubu huwa hadidatu wata karfe ce ma'wijatul ra'si wacce take da karkataccen kai da lankwasasshen kai kamar irin shakalin lauje haka to haka yake yusharshiru shi duqahu ay yashqu janiba famihi abin da ake nufi da yusharshiru shi duqahu shine yana tsaga gefen bakinsa allagatu kalma allagatu abin da take nufi shine as-sautu siyah sauti da kuma ƙara da ihu bawdawan abin da ake nufi da bawdawa sahu wa sarahu suka yi ƙara suka yi ihu faghara fahu abinda kalmar faghara take nufi shine fataha fahu ya buɗe bakinsa ya hushuha ayyuqiduha ya izauta kenan ya rura ta mu'tammatan wacce take mu'tamma shine tsawilatun nabat wacce take masu dogayen ƴaƴan itatuwa a cikin ta nurur rabi abinda nurur rabi yake nufi shine azahiruhu shine a ƴaƴan ƴaƴan faranninsa ƴaƴan faranninsa almahadu fil bayad abinda yake nufi da almahadu fil bayad shine abyadun nasi'un farin da yake kal fari kal sama basri sa'idan irtafa basri ila fawq ma'ana gani na ya dagu zuwa sama kenan arrababatul bayda as-sahabatul bayda shine farin girgije kenan kamar yadda muka ambata malai cewa hadha hadithun azimun mali'un bil fawaidi qad suqutuhu bi tulihi likay tatimma al fa'idatu mala ce wannan hadisi ne mai girma wanda yake cike da fa'idodi masu yawa mala ce na yi ƙoƙari na kawo shi ne gaba ɗaya likai ta timmal fa'idatu domin fa'ida ta cika kowa ya samu abin da ya kamata ya samu na hadisi to kuma ina gani ana za mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana abin da muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله